والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وآله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi da ya kawo mana safiya yau muna 29 ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na shekara 1442 goma sha bakwai ga watan goma shekara ta 2020 daidai ake da yin miladiya mun da wannan markazi mai albarka markazu abdullahi bin abbas radiyallahu ta'ala anhu a cikin jami'a domin ci gabar karatun wannan littafi a takasiru fi tarbiyyatil aulad wanda wannan ita ce zaman mu ta goma ko muna fatan zama ta ƙarshe kenan insha Allah ta'ala muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka ba ta da tsawaita bayani ba za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi hanya ta arba'in da ɗaya wacce za ta taimaki mutum gurin tarbiyyar yaransa mala ya ce tafakkudu a hawalihim wa muraqabatun min ba'd min bu'ud mala ya ce a rika bibiyan halin yara ana kuma sa ido koda daga nesa ne wanda yake shi ma mun tattauna akan wannan a baya kaɗan malam ya kawo cewa a rika kula da yanayin yadda suke ibadu tun daga tsarki da alola da sallah a rika kula da wayoyin hannu na yara a rika kula da aljifansu aljihu na yaro me yake ajewa a ciki wa adraj da tebur wannan dorch wannan tebur da yaro ke dan sa kayansa abin da littattafansa ba tare da masu sani ba musamman ko in sun tafi makaranta ko kuma in sun yi bacci a rika bibiyan suwaye abokansu wani irin mu'amala suke yi a rika bibiyan littattafan da suke karantawa da group-group ɗin da suke a cikin wayoyinsu saboda akwai groups da littattafan da idan yara suna karanta su zai gurɓata musu addini zai gurɓata musu ɗabi'a amma kuma arka shiryatar da su zuwa ga karancin abin da zai zama musu alkhairi a sanya su a cikin wani group group masu alkhairi masu albarka wanda yake karatu a ciki zai taimake su ko da ya taimake su addini ko kuma ya taimake su a ci gaban rayuwa akwai groups ɗin da za a fitar wannan zai rika fito da waɗansu abubuwa ne haka a babin ilimoma mabambanta idan yaronka yana son ya yi medicine ne a samar da groups inda za a rika sakin ɗan waɗansu messages haka in takaitattu ba wanda zai gajiyar ba to ire-iren waɗannan abubuwan suna da muhimmanci na arba'in da biyu ikramu suhbati salihati lil walad girmama yaran kirki da suka zama abokan ‘ya'yanka wannan yana da mahimmanci wa zalika bi tashji'il waladi ala suhbatihim idan kaga ɗanka yana abota da wani yaron kirki to ka karfafi yaron naka akan abota da wannan yaron kirki wa hasu al istimrar ma'ahu ya ci gaba da abotan nan ka karfafe shi sosai wa bi husni istiqbalihim idza zaru al walad kuma ka nuna ma yaron idan wane ya kawo maka ziyara to ka mutunta shi sosai fa bal wal mubadara ila istizaratihim wato shi ma ya rika ziyaran su dukka duka nuna mishi wannan wa tahayatu ma yalzamu lahum min taysiratin madiyatin wa ma'nawiyatin kuma idan mutanen kirki yaron kirki ya kawo ziyara ga danka to ka yi abin da yake za ka sauwaƙe mishi duk wani abu ko na dukiya ko na shimfiɗan fuska ko na shimfiɗan wurin zama yaron kirki ne sai ya ziyarto ɗanka sai ka ce to ku buɗe ɗaki na ku shiga mana ka ɗauko mishi ruwa mana ka ɗauko mishi abinci na mana ƙila abincin yaron ya ƙare sai ka ce je a ɗibo mishi a cikin abinci na a bashi kaga idan kai wannan yaron ka zai gamsu cewa lalle baba ya yadda da wani to wannan wani irin karfafawa ne a aikaci ka an yukrimahu bila yulaimuhum ka girmama yaro da abin da ya cancance shi wa ya haris ala istiqbalin bil bishri wa tirhab ka karbe shi hannu bibbiyu kana bishara da zuwan sa kana mishi maraba wa yash'urun bi qimatihim ka rika nuna ma yaron kiman su bakin kana nuna musu kiman kansu ويبادلهم بأطراف الحديث ويسألهم عن أحوالهم وأحوال ذويهم وأهليهم idan yaran sun kawo ma ɗanka ziyara har ku rika tattauna kuna lafiya ya mutan gidan ya babanku ya ina kanin nan naka wani kila kun gane wannan kana karfafan ɗan ne ya ci gaba da abota da wannan mutumin kirki mali ce to kaga wannan ɗabi'an yashirul ashabi manzilatihim wa yashirul walad bi qimati wa atibari kama annahu hafizun lil walad ala ta'ati walidayhi wa ihtiramihim kama annahu hafizun lahu ala tamassuki bi ha'ula'i wal bu'd an rifqati su yin hakan zai sanya yaron ya rika jin shi ma an mutunta shi bako ya zo gidansu an mutunta bakon shi ma wannan zai rika jin cewa shi ka mutunta kuma zai kiyaye yaron ya rika da'a ga iyaye zai kuma riko da waɗannan abokan kuma zai nisanta shi da miyagun abokai amma nufu min as-sawbati as-salihah lil walad wal jafa fi mu'amalatihi fala yaliqu wa la yanbaghi لأنه يشعر الولد بعدم قبولهم والرضا عنهم فيسعى لمقاطعتهم أو يتخفى في علاقته بهم أو يتركهم فيقع فريسة لأصحاب السوء idan ko bakon kirki ya zo gurin ɗanka ya zo ya wuce ka sha mun salamu alaikum ciki ciki haka baka nuna musu mutuntawa da kimantawa ba sai ya kasance ɗan sai ya rika samun damuwa ko dai ya daina abota da mutumin kirkin ko kuma ya rika yin abotan a ɓoye a wannan lokacin kuma sai ya zama in bai abota da mutanen kirki ba to mutanen banza za su rika kawo mishi hari ila an fahimta kuma mutanen banzan nan fa hari suke kawo ma 'ya'yan kirki sosai akwai wani malami limami ne sai ya fito ya tambaya ina dan sawa ne sai aka ce ai suna nan a bayan gida gurin yan shaye-shaye shine sai ya aiki wani ya je ya kira shi da aka je aka gaya ma ɗan babanka ya ce ka zo su wa'annan in shaye-shayen abin da suke ce mishi wai malam yana son wai kowa ne sai ya zama na kirki cin ya'yan shi dole mu ma mu samu namar ba ba dariya za ku yi ba ku gane irin yadda masharantan suke kawo hari da gangar suke yi ba wai da wasa ba wai da kuskure ba wai malam yana nufin duk ƴaƴan nan nashi na kirki za su zama su ma suna neman su samu nasa rabon ne a cikin ƴaƴan to kaga wannan hadari ne da ka duk abin da ka san za ka yi ka nisanta 'ya'yanka da miyagun abokai ka yi akwai waɗansu 'yan uwa waɗanda yake ba su da ra'ayin su sanya talabijin a gidansu tv to akwai irin yanayin angoyin da kila in ka ɗauki wannan matsayin babu laifi amma a wannan yanayin ka sanya tv din irin society din mu locality din da muke ciki ka sanya tv din kai controlling din abin da za a kalla yafi fiye da ka kyale su sai kasance in suna nan akwai abin da kake so su kalla shi za su kalla su samu ɗebewan kewa kuma su sami irin tarbiyyar da kake nema to ya fiye da ka sallama ma duniya in dai sun fita baka san da za su yi mu'amala ba mara'at al-hikma fi inqadh al-walad min rifqati su ka sanya hikima matuƙa yadda zaka raba ɗanka da miyagun abokai sai ka sanya hikima shine malik ya ce a farko ba kausasawa da tsanantawa zaka yi ba idan ka ga ɗanka yana mu'amala da miyagun abokai a farko abinda kar kuma ka rika walakanta ɗan ko kuma kana walakanta abokan a bugun farko saboda abokan abokin shi ne zuciyar shi ya shaƙu da wannan abokin nan shi a matakin farko ba kausasawa da zazzage wannan abokin shi ne za ka yi ba ko kuma yana zuwa ka fatattake shi daga gidanka abin da ya fi kamata mataki-mataki za ka yi na farko dai ka zaunar da ɗan ka gamsar da shi aibobin wannan abokin ba babin giba ba ba ka zauna kai ta zagin yaron a gaban ɗanka ba ka je ka ɗauko ɗan iska ka za in wani e wani da kake abotaka da shi a ina yake sallan jami'i shi ma ɗan bai sani ba ka ce to kaga matsala ta farko wani sharri ya wuce a ce mutum baya zuwa sallan jami'i baya ɗan shaye-shaye ka san yanayi wani sharri ya wuce Allah ya baka hankali kai kuma ka nuna ma Allah baka san wannan hankalin da Allah ya baka kana son kai hauka wannan yaron ka taba jin rana ɗaya mahaifin shi ya zo ya ce Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya maka albarka ya ce a'a kai kana ga za ka yi mu'amala da wanda iyayen shi ba sa mishi addu'an albarka da alkhairi kai kana ganin alkhairi zai same ka ka nuna mishi aiboban ɗabi'un yaron ya gamsu yaron nan yana da matsala matakin farko ke to sannan mataki na biyu to yanzu kuma ba shi da aboki sai kai kana jin duk sharrin da zai same shi ko a duniya ko a lahira ba zai same ka ba idan mutane suka ce wa Allah ya tsine mai za a ce hadda abokin shi kai ma tsinon nan zai kama ka idan Allah ya mishi ukuba kuna tare kana jin kai Allah zai keɓe kai bakka sai ka nuna mai irin cutar wanda wannan mummunan abokin zai masa sai ka tsoratar da shi ka razanar da shi irin haɗuɗɗurin da yake fuskanta a duniya ko a lahira to daga nan sai ka ƙoƙari sai ka ci gaba da nisanta shi da wannan ɗan idan ka kayi ɗaya kayi biyu kayi uku bai yi ba to sai ka sa mataki na ƙarfi da kaushi ɗin da tsanani gwargwadon dai abin da kake ganin zai fita na arba'in da hudu at-taghaful lal ghafla an ba'd ma yasduru min al-awladi min abath aw tish ka kauda kai da gangar ba rafkana ba akwai bambanci tsakankanin na gani na kauda kai da kuma ni ban ma mai da hankali ba ne ballantana in gani kaga wannan rafkana ne shi ko na farkon wani iya tako ne kun fahimta akan abubuwan da yake fitowa daga yara na wasanni da kuma kwarakwarai ba kowane kuskure ne karami ko babba za ka kira kai magana a kai ba akwai wasu 'yan kurakurai da ke faruwa yara suna wasanninsu ko suna yan wa'ansu kurakurai kar ya zama duk kuskuren da yaro ya yi sai ka kira shi kai mishi fada to rayuwanka za ta kare a wurin fada kenan sai ka haɗa kurakurai biyar shida to sannan sai ka zauna da yaro kaga kana kaza kaga na gan ka rannan kai kaza kawai na kau da kai rannan ma na ga kai kaza na kau da kai rannan ma na kai kaza ka kau da na kau da kai to daga nan sai ka bashi taujihi sai ka fuskantar da shi abin da ya dace ka nisanta shi da wannan mummunan dabi'a na arba'in da biyar alba'ud an tadkhim al akhta nisantan girmama laifi yaro sai ya laifi sai iyaye su girmama laifin har ya wuce iya girmansa ya ce wannan na daga cikin abin da ya wajen mutum ya nisanta inda yana son ya tarbiyyar yara kowane laifi ka aje shi a matsayinsa idan yaro ya yi laifi karami to ka ɗauki laifin karami akwai laifin da yake kawai ido za ka yi ma yaro yana yin laifin kawai ka kalle shi akwai laifin da yake yaro yana yi ba ma za ka kalle shi ba yana cikin yi ne kawai sai dai ga kana girgiza kai ka nuna nan ba daidai ba ne akwai laifin da za ka dube shi ka ce kai ne za ka yi kaza kai kaman kai kai kaza shi kenan ya isa akwai laifin da kuma za ka kira shi ka ce wani ka ji tsoron Allah ka yi laifi iri kaza da kaza da kaza da kaza akwai laifin da za ka girmama laifin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shirka da Allah shirka da Allah kila kun fahimta irin yadda sayyidina Abdullahi dan Mas'udin ya yi ma matarsa akwai wani laifi da zaga yara suna yi matasa sai ka ji in zaka je umara sai ko hajji sai ka ji wani ya ce maka waka so mishi zoben azurfa ka rasa me suke da zoben azurfa wai ashe an gaya musu ne in kana sanya zoben azurfa kana yin arziki kaga wannan kofa ce daga cikin kofofin shirka to idan kaga ɗanka ya ce baba dalan ka je umaran nan ka so min zoben azurfa na azurfa eh ba na zinare ba a na azurfa ai an ce wanda ke sa shi na yin arziki ka ce a a subhanallahi subhanallahi sai ka girmama laifin saboda shirka da Allah ne da haka ka rika aje kowane laifi gwargwadon matsayinsa a gani har shi ne mala yake canan babu gidan da ba fa laifi fa ba gidan da ba a laifi sai dai laifin gidan wane daban laifin gidan wane daban amma duk gidan da ka gani a duniya ana yin laifuka kuma kowa ma yana yin nashi ma baban yana yin nashi laifin to da haka su ma dole ƴaƴan gida kowa ya rika yin laifin shi daidai gwargwado Allah bai halishi dan adam ya zama san bai kamar mala'ika bai laifi ba ومن الأمور المفيدة في التربية, في التربية daga cikin abin da yake mai amfani ne a cikin tarbiya istina'ul maruna ka kera balansin ɗin kaushi da sauƙi kera shi za ku yi kai da mahaifiyan yaro fa idza ishtaddatul ummu ala alwalad lana al-ab wa idza anafa al-ab lanat al-ummu fa masalan qad qalu fi khata'in fa ya'nibuhu walidu ta'niban yaj'alu yatawara khawfan min iqabi as-sarim فتأتي الأم وتطيب خاطره وتوضح له خطأه برفق عندئذ يشعر يشعر الولد بأنهما على صواب فيقبل من الأب تأنيبه ويفضل للأم معروفها والنتيجة, والنتيجة أنه سيتجنب الخطأ مرة أخرى أرقى بلنس yayin da yaro ya laifi sai uba ya harzuka ya diran ma yaron to bayan uban ya gama daren yaran to hikima ita ce sai uwa ita kuma sai ta rabu ita ba kaushin za ta yi ba ka gani abin da nake gaya maka kaga ta kai ga har sai da babanka ya ɗauki wannan matakin a kanka gashi yanzu ka ga yi maka kaza yi maka kaza yi maka kaza abin da nake gaya maka kenan abu kazan nan ba daidai bane ya kamata wani a ce wani a ce ka wuce wurin nan ya kamata a ce ka kiyaye kaza da kaza da kaza da kaza yanzu gashi ya fusata yanzu yadda za a yi in shawo kan shi ba abu ne mai sauki ba kuma ya riga ya baka hanzari yi maka fada na farko yi maka na biyu yi maka na uku ka ji yanzu ya kake so a yi don haka abu kaza da na gaya maka bari ka bari yanzu hankalin shi ya kwanta zuwa anjima ni zan je in fara bashi haƙuri kai kuma ka je kai kuma ka lallashe shi kai mishi alkawarin ba za ka sake ba to kaga an haɗin kai tsakankanin uwa da uba gurin tarbiyya in kuma uwa ce ce kaushi ta harzuka sai uban ya kira ɗan wai kai menene kai ne haka mahaifiyarka ta ɗauki irin wannan mataki mai tsanani a kanka kai yanzu kaga wannan zai fitar da kai mahaifiyarka a ce tana fushi da kai irin wannan fushi kai kana ganin zaka samu albarka a rayuwarka kaga irin abubuwan da muke so ka rika ganewa ke wannan baiwan Allah ka tsaya ka kula da haƙƙinta ka mata kaza ka yi mata kaza ka rika mata biyayya ni ma da ka gani ina fata in rika kyautata mata ne kaga sai ka san yaro to a wannan lokacin sai ya gane cewa ashe wannan abin da nake tabbas kuskure ne baba ya yadda kuskure ne mama ma mata yadda kuskure kuma yanzu wancan ya zafi wannan kuma ya zo da sauki duk dai ana son a sanya shakan hanya ne to sai ya karɓi wannan gyaran da aka yi masa amma cikin miyagun kurakure da ake samu sai uba ya ɗauki zafi a kan ɗa saboda wani gurɓacewan tarbiyya da yi sai uwa sai ta jawo shi a jiki ita tana son yan kayanta uban ya fusata a kan ɗan har ya yi wani abu wanda yake kila mai kaushi a kan ɗan sai uwan sai ta zaga gayi nan nan ga abin da yake gaya maka ai ko musulunci bai ce a rika irin wannan fadan ba sai uwan ta rika nuna dan ai ko musulunci bai ce ai wannan ba ai ko musulunci bai ce ai kaza ba ya yake so ka yi shikenan sai uwan sai ta je ta bata uban saboda ya dauki mataki na gyaran ɗansa akwai ɗan da zai kasance ne kwaɗayi ne kwaɗayayye ne ya fai kwaɗayin tsiya sai uba sai ya ɗauki mataki na gyara matsalan kwaɗayin nan akwai wanda ya tambaya kan kwaɗayi saurari wannan bayanin sai ya ɗauki mataki na gyara kwaɗayin nan me ya hanyoyin magance matsalan kwaɗayi shine idan yaro ya fai kwaɗayi duk abin da ya kwaɗayin akai a hana shi a hana shi kuma a yi masa bayanin abin da ya sa aka hana shi a kuma yabi waɗanda ba su yi kwaɗayin ba kun fahimta ka zo za ka ci nama yara kowa yana cin ina harkansa sai wannan sai taso daga inda ke sai dawo kusa da kai sai ka ce au kwaɗayi ya kawo ka to ba za ka ci ba wani da bai kwaɗayin ba zo ka karɓa kai ma wani ba kai kwaɗayi ba zo ka karɓa kai ma wani ba kai kwaɗayi ba zo ka karɓa sai ka ba waɗanda ba sai kwaɗayin ba kai kuma da ka nuna kwaɗayi to ba zan baka ba kaga da yake Allah ne yake kaddarawa gashi wancin da bai kwaɗayin ba gashi Allah ya kaddara na bashi kai kuma da ka sa kwaɗayi kaga Allah bai kaddara baka ba don haka idan da ka ɗauki ɗabi'a na mutunci na dattaku kai ma ka kau da kai sai a kira ka a baka an Allah kaddara zaka samu sai a yabi waɗanda ba sai kwaɗayin nan ba shi kuma a ɓata mishi a ƙazanta mishi ɗabi'an kwaɗayin ai wannan yau ai wannan gobe ai wannan jibi kuma lokaci bayan lokaci in dai ya kwaɗayin ai mishi wannan taujihi wani lokaci a keɓe da shi a nuna mishi to ka ga fa kwaɗayin ka ne ya sanya ban baka abu duk wanda ke kwaɗayi to ba za a bashi ba annabi ya ce duk wanda ke kwaɗayin mulki ka a bashi to duk wanda ke kwaɗayin cin nama ba za a bashi ba a hankali a hankali sai ka ga idan ka zo za ka ci abin sai kawai da kai ce ni ba ma na ci saboda yana son ya nuna maka ya ɗabi'antu da wannan ya tasirantu da wannan faɗakarwar da kake masa to cikin matsalan iyaye mata ka gama ma yaro wannan sai ta raɓe sai ta kira shi ɗaki abin da ka hana shan tun da ita matakka ce sai ta zo ɗaki kamar ita ne za ta ci sai ta ɗauka sai ta je sai ta raɓe sai ta bashi wannan mai ta yi ta gurɓata maka wancan abin da kai na tarbiyya kun gane wannan mazhaɗin ko to wannan na daga cikin irin matsalolin da ake samu kuna yawan sanya wani so kamun so amma kuma ba so bane ga yaya wallahi karin maganan da hausa suke faɗi kaza ta kan taka ƴaƴanta ba don tana so bane don tarbiyya ne wannan gaskiya ce akwai lokacin da yana da bukatuwan kai duka za mu yi magana akan ukuba shine ma matsala ta gaba akwai lokacin da kana da bukatuwan kai duka don gyara ne amma wata uwan in ka duki dan har sai ita ma ta tsayin kwalla akwai uban da ya zo gaya min yaron shi sai ɗan uwan shi ya fito tafi sallah shi kuma yana zaune a ɗaki ya kama ɗan ya zani haka ta je ta tsaya ta fuskanci uban ita yau lahi dinu duka mata yaya ta ji yar kama wuri zauna sai ka ce ta zo gidan da ɗa ne ita ma fa a gidan ta gaɗa kawai daga aike daga rike mun misali to wannan na daga cikin abubuwan da ko iyaye mata kuke kuna gurɓata tarbiyyar 'ya'yanku sai kuma idan yaran suka fara girma sai kasance babu wanda zai ɗanɗana lalas ɗin wannan matsalan kamun ku so da yawa uba bai faya ɗanɗana wahalan 'ya'ya ba iyaye mata ko kuka fi ɗanɗana azaba ke ne kullum zai zo ina abinci na ya sha miki mur ke kya ce ke shi ne ya haife ki ina abinci na ki ce to gari can dan wake aka yi ke matsaki zai wahalan gaske dubi uban shi ya ce mishi baba zai wahala da haka ke ne za ki fi ɗanɗana ukuban wannan mummunan tarbiyyar da kike yi so da haka irin wannan soyayyen da ke wuce wuri da kuke sanya ma 'ya'ya to gaskiya sai kun bi a hankali ko iyaye mata sai kun sanya jajircewa da jarantaka ai mun karanta a nan akwai wacce ta tambaya cewa iyaye ko ya tambaya cewa iyaye sukan sanya ma 'ya'ya soyayya da ya wuce iyaka ya za a yi magance wannan matsala ai a littafin nan mun karanta jajirtattun mataye mun karanta safiya binta abdulmuttalib gugon annabi sallallahu alaihi wa sallama da irin yadda ta baza jarantanta lokacin da aka kashe mata dan uwanta Hamza aka yi mishi musula aka yi kace kace da gawarsa amma ta je ta ga wannan gawan cikin karfin zuciya da haƙuri da sallamawa ga kaddaran Allah ta ce ba za mu yi abin da zai fasa ta Allah ba ta yi istirja'i ta neman mishi gafaran Allah ta ce a gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun yadda da mutuwa a tafarkin Allah irin wannan kokarin da jajircewa ake so kisa mun karanta asma binti abi bakar inda take kwadaitar da ɗanta abdullahi bin zubair ta ce wallahi ba gudu ba ja da baya a kawo mun kai an kashe ka akan kai jarimi ne ya fi mun a kawo mun kai an dake ka da bulala a matsayin kai rago ne kuma aka je aka kashe ɗan nata aka yanke kanshi aka kawo mata ta yadda ta tarbiyyanci ɗanta akan ya zama jarumi ko da zai kai ga salwantar rayuwarsa haka ya kamata ki rika tunani kuma ke da kike sanya soyayyen ɗaya wuce iyaka ki hararo nassosan da muka karanta na tarbiyya da irin ukuban da zai fada ma bawa idan bai tarbiyyar 'ya'yansa ba ai mun karanta la takunu Allah war rasul wa takunu amanatukum antum ta'lamun ka ku ha'inci Allah da manzansa kada ku ha'inci amanonin ku kuna sane cewa ha'incan amana ne mun karanta babu bawan da Allah zai bashi kiwon wani abin kiwo sai san kai ko san rai ko san dan ya sa ya tozata wannan tarbiyya matukar dai ya mutu sai Allah ya haranta mi shiga aljanna ai duk mun karanta a cikin nasosa to ki rika hararo wannan ki rika hararo kuma riba da romo da lagwadin da zaki samu idan kin tarbiyyanci dan nan duk alkhairin da ya a duniya ke ma Allah zai baki kwatankwacin sa ita wannan amsa ce na bada akan wata tambaya da aka tuwo to da aka irin wannan son kan da yayaye suke iyaye suke musamman mata to hadari ne gaskiya sai na gaba tarbiyya ta hanyar ukuba yace asali dai iyaye su lizimci rausasawa da tausasawa gurin mu'amalantan 'ya'ya idan sun yi kuskure amma akwai gaban da zai kai babu makawa ne kuma sai an yi ukuba to babu laifi a yi wannan ukuban da sharaɗanta da shari'a ya sanya kare zama an gina wannan ukuban a jahilci ba, ba shi da wani dalili a ƙur'ani ko a sunna ko a tarihin magabata da zai nuna mishi wannan abin da ya daidai kar kuma ya zama kawai don ya fushi haushi ne a'a ya yi wannan tarbiyyan domin ya gyara ne ba ya wannan tarbiyyan domin ya fushi haushinsa ba kuma kar ya zama ya kai yaro can bango da yake babu daman da zai iya gyara kurakuransa kuma ba a yin ukuba daga yin laifi na farko ko na biyu idan yaro ya laifi na farko faɗakarwa ake masa in ya na biyu faɗakarwa ake masa daga na uku ne ake ɗaukan mataki irin yadda annabi khadir ya yi da annabi musa da ya kuskure na farko ce la tu'akhidni bima nasitu na biyu ma ce ala gafarta malan a gafarce ni a na uku sai ce haza firaqu bayni wa bainik to haka ake yi cikin irin binnan ukuban da ake ma yaro a daina maganar shi a daina yabansa ko kuma a zauna a yi mishi fada da makamantansu ana yin duka amma shine kololuwa ina jin malam zai magana akan duka a can gaba sannan i'ta'uhum fursa litashih a ba su daman da za su gyara kurakuransu mun yi wannan matsalan a can bayan ba manta ba har na ba da misalin yaro zai sa riga ya kuskure kar a bige shi ce sa kari riga ma baka iya sawa ba a'a ya sa gaba a baya ko a juye sai a nuna mishi kaga kaza kaga kaza kaga yadda ake sawa haka ake dauka sai a sa kaza sai a sa kaza ko kuma yarinya ta je za ta yi girki ta cika gishiri ko ta cika magi ana koya mata girki to ba magana ne a ce sa karya bata ma iya girki ba sai a ce kin ga duk abin da zaki dafa idan gwargwadon iri kaza ne to ya kamata a sa magi kaza ne in gwargwadon iri kaza ne ya kamata a sa magi iri kaza ne ko kuma ta baki sai ta je ta ɗibo ruwa a kofi hannunta na cikin kofin sai ta kama baki to ba duka bane a wannan lokaci sai a cikin ga yadda ake ma baki akan samu kwano ne mai kyau sai a zuba ruwa a ciki in an wanke ko ba a sa hannu a ciki sai a rufe sai a zo musu da shi in kuma a'a ruwa ne na roba ko na leda sai a ce akan dan samu dan faranci ne sai a sa ruwan a ciki sai a rufe sannan sai a dauko a kawo baki sai a yi ma yaro gyara idan ya kuskure kar a rufe musu kofan gyara har ya kawo yansu abiyar cewa shi fa tsoho ko babba idan ya kuskure to babu wani gyara kuma da za ka yi masa amma yaro in ya kuskure kana iya gyara masa shine dai ma'anin baitin da haka kuskure na arba'in da tara shine a buɗe ƙofan attafahum qa'iman bainar zawjayn a buɗe ƙofan fahimtar juna tsakankanin iyaye biyu iyaye da namiji da mace su buɗe ƙofan fahimtar juna sun an samu matsala kar su buɗe ƙofan kullum su zo gaban yara sai ta matsala sai ta saɓani sai ta saɓani sai yaran su zama kullum suna cikin damuwa gidan ma bai burge su saboda kullum in ya zo zai ji zagi ne tsakankanin uwan da uban zai ji zagi zai samu sababi ne shi kuma yana samun damuwa shi kuma gashi ba zai iya zuwa ce kai baba kai ne baka da gaskiya ko kuma ke mama ke ne baki da gaskiya ba da haka ya shiga uku da haka sai zama zaman gida baya birni shi to a rika samun fahimtar juna abu na hamsin taqwallahi fi halati talaq idan abin Allah ya kyauta an yi sabani an yi sabani daidaito ya gagara ya faskara ta kai ga za a yi saki to a ji tsoron Allah kamar da Qur'ani ya kawo wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayya atina bi fashatin mubayyina idan ta kai ga za a yi saki to a kiyaye iyakoka na shari'a kar ya kasance kai kana sakinta kana mutuniyan banza kwashe kayanki kana duka kana zagi kana watso mata kaya ya'ya suna kallo ko kuma ita an sake ta ni ba yar iska bane ni ba shegiya bace ni ba a hanya ka ganni ba wallahi ba zan kwana a gidan ba kai ma ni da in zauna da kai gara in zauna da kari ni kaza ni kaza ni kaza kaga ba ji tsoron Allah ba amma a kiyaye iyakoka na shari'a shi yasa da Allah yake bayanin sakin tun farko ce ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqatum an-nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa asl idda sai ce wattaqullaha rabbakum kafin aje da nisa to da mata da mazan ku sanya tsoron Allah yayin da aka zo maganar rabuwa saki ba aibi bane can kololuwa in an bi matakansa amma a kiyaye haddoda na shari'a da ba zai jefa a cikin kakani kayi ba kila an fahimta to sannan abu na hamsin da ɗaya iyaye su kula da makaranta al'inayatu bi ikhtiyar al-madaris al-munasiba lil aulad wal hirs ala mutaba'atin fil madaris shi ma mun yi wannan a baya iyaye su kula da makarantar da za su sa ƴaƴan su kuma su rika bibiya waɗansu irin ɗalibai ne a makarantar wani irin darasi ake yi a makarantar syllabus ɗin da ake yi a makarantar wani iri ne malaman makarantar ya suke ya makarantar take kula da getta ɗabi'a da getta halayen yaro ya makarantar irin wa'annan abubuwa ya kasance iyaye suna bibiyan wannan dangane da 'ya'yansu abu na hamsin da biyu iqamatul halaqatul ilmiya dakhil al buyut a rika a samar da wata yar karamar makaranta a cikin gida a samu dan wani littafi da ya dace da yara ana karanta musu a cikin gidan littafi ne na tarihi amma mai manufa littafi ne na hadisi littafi ne na tafsiri ana yin darasi tsakankanin mai gida da iyayen gida babu laifi haɗe daga cikin yaran a bashi darasi babu laifi sai a zo a zauna a gidan a ƙila shi wannan alhaji ƙila shi bai iya tafsiri ba misali ko bai iya hadisi ba shi abin da ya iya shine karantar da su english misali a to sai ya karantar da su English din to wane ne iya hadisin ai uwar gidan ne ta iya hadisi to da haka ni ne malamin English ke ne malamin hadisi to shi wannan yaron gidan shi mai iya shi kuma ƙwararre ne gurin tafsiri sai a ce to kai ne malamin tafsiri sai a riƙa daidai gwargwado ana ɗan gaya musu kalimat suna haddacewa قل أعوذ برب الفلق الفلق بمعنى الصبح kowa sai ya haddace ma ma'ana alfalak bi ma'ana as-subh as-subahi shine ma'anan alfalak ila an gane shikenan sai kasance kowa a gidan ya tashi ya san ma'anan alfalak ya san ma'anan as-samad ya san ma'anan al-khannas ya san irin waɗannan abubuwa a ɗan yi darasi da zai dace da hankalin yaran da na manyan gaba ke da akwai waɗansu malaman da yake su ba su son karantar da yara to ban sani ba ko rashin iyawa ne ko ko su manyan suna da wata falala ne akan yaran ko mutum bai san wahala ne shi ya fi son ya karantar da manya ka wanda yake zai ci a sama karantar da yara ya fi lada don shi in ka gina su akan turba mai kyau in suka tashi da shi ladan ka ba zai yanke ba galibin manya za ka gansu ne da dabaransu da wayansu ba kai kake koya musu magana ba misali karantar da yara yana da irin nashi rana to musamman a gida musamman a gida in Allah ce muke ka kana amfani da harshe irin na yaran za su gane saƙonka kuma za su yi abin da kake so akwai wani yaro da muka taɓa ba su tarihin wani sahabin annabi sallallahu alaihi bin jabal da yaron ya gane saƙon da ake nufi ya gane daga wata makaranta ne har na fita ne nisa yaron ya biyo ni a guje ya ce malam don Allah zan mai da sunana mu'adh bin jabal za ka mai da sunanka ya ce na ce mene sunanka ya ce sunan shi yusuf sai na ce to kana da labarin annabi yusuf ya ce bai da shi na ce subhanallah ka bari zan baka kissan annabi yusuf ai annabi yusuf ya fi mu'adh bin jabal falala shi yaron ya ce shi fa sam kawai shi dai kawai mu'az bin jabal to in kai mishi harshen da zai gane zai iya ganewa akwai wata yarinya a kaduna yar shekara bakwai zuwa tara bata wuce haka nan ba da aka yi musu darasi ta gane saƙon da aka yi musu da aka tashi sai ta zo ta ce malam ni kai haƙuri gobe ka da zan tambayo babana ni ina son in bi ka kawai shikenan wahabat nafsaha ta ba da kanta za ta tambayo babanta in yadda kawai shikenan kaga da Allah ya sa na ƙara haƙuri na kai goban kaga da na da to wannan na daga cikin abin da zai taimaka a rika yin musu harshe irin wanda ya dace da su a cikin hakan za su koyi yadda ake karatu da yadda ake sauraron karatu ma da yadda ake tattaunawa in ba a gane abu ba babu laifi in ba su gane wani abu ku yi munakasha to baba ni nan gashi ka ce kaza kuma ni na ga an mana karatu a makaranta an ce kaza sai ku yi munakasha hade na natsuwa wanda zaka nuna mishi in ya fi ka gaskiya ka karba in ka fi shi gaskiya ya karba in ko maganganu guda biyu ne shikenan kowa tafi da nashi in kuma a'a shine bai gane matafiyan ba sai ka sashi akan hanya cikin abubuwan da ya kamata a riƙa yi shine iqamatul musabaqat as-saqafiyya bainal awlad wa wada'u al-jawaiz wal hawafiz laha a gida a rika shirya competition ana shirya musabaqa as-saqafiyya musabaqa na current affairs ko na ilimi ma misali a ce yanzu za a yi musabaka ne akan mene tarihin ko kuma misali ce sunayen annabi sallama guda biyar da ma'anoninsu a ce akwai muhammad akwai ahmad akwai mene kuma akwai akwai mahmud akwai al'aƙai ga sunan da yawa to a ce guda biyar ake so kuma yaro ya san ma'anoninsu ta ga wannan ilmiya ce ko kuma ka ce kana son ka san shuruɗu la ilaha illallah guda bakwai ka ga ilmiya ce to ana iya cewa kuma ana son wanda ya san sunayen jihohin Najeriya sunayensu da capital ɗinsu Kaduna Kaduna Kano Kano sakwato-sakwato borno maiduguri to ebonyi na a bakil to irin wannan kaga faɗafa ce sakafiya ce il an fahimta ko kuma a ce ana son a san sunan binnan sunan jihohin ƙasar saudiya guda nawa ne kaga duka wa'in abubuwa suna da amfani an fahimce da kyau to ire-iren waɗannan abubuwan kuma a sanya kyaututtuka duk wanda ya ci za a yi mishi kyauta kaza akwai wani malami da kwanakin nan cikin ramadan na ga fitar da wata musabaka abin ya bani sha'awa kuma ya kama tunani na matuƙa ya ɗora musu assignment ɗin haddato sunayen sahabbai ɗari za a rubuta su kuma a haddato su ni ina zaune na ga yara an zo gida ana ta neman al'isaba fi tamizar sahaba aka ta kwafi sunaye to da kuma na bibi malamin sai ba ni bayani cewa khadija sai da ta kawo guda casa'in da bakwai da ka ta kawo guda casa'in da bakwai duk ta haddace su sunan sahabbai cikin nan wane ne zai iya kawo sunan sahabbai hamsin wanda duk zai iya yanzu ita ma za mu yi musabaƙan ya kawo hamsin hamsin ƙila dai ka ce mata yan annabi sallallahu masu goma sha ɗaya ka rike ko akwai al'ashara al-mubasharu na biljanna ka rike ka samu goma to ka samu ashirin da ɗaya to da kuma ɗan kama kamen ka abdullahi bin rawaha ukubata bin amir ka samu wata ashirin ɗin da ƙyar to tsanani ka kai hamsin ɗin to yara 'yan ƙanana suna gaban haddani sun haddace ɗari cikin mata wace ce ta haddace sunan sabai ɗari ni kuma in mata kyauta in ke da ki faɗi yanzu ga shiga malamai nan masu abinci ko duk sabin da kika faɗi a rubuta a gani in akwai shi a duba kai abin ma da zai baka sha'awa wai har asma'u ahli badirin sai da aka sa suka nemo su 300 din nan da wani abu kuma akwai wanda yake ya haddace sama da 250 a cikin su kaga yaran mu akwai masu basira sai dai ba ma renan basira ne sai basiran ce ta tafiya a kawai ga basira har basira amma ina baka ma gane ɗanka yana da basira ba ballantana ka reni wannan basirar tasa to a rika sanya irin wannan musabakat din ana sanya kyaututtuka babu laifi a samu akwai wani irin lauhat din nan dan allo da ake yi a gida ko dai na sanarwa ko na tarbiyya ana iya cewa misali aka samu wannan allon tarbiyyar mu ta yau shine faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama khairun nasi anfa'uhum lin-nasi shikenan tarbiyyar yau da haka kowane yaro na gidan ya zo ya karanta ya tabbatar da ya iya khairun nasi anfa'uhum lin-nas hadisi a dan yin dan sharhin shi na minti daya wanda yafi kowa alkhairi a wurin Allah wanda yafi amfanin mutane wani zai amfane su da ilimi wani zai amfane su da dukiya wani zai amfane su da shawara mai kyau wani zai amfani mutane da sakin fuska wani zai amfani mutane da tsafta shi ba kazani bane bai wari a ɗan yi musu sharhi kaɗan sai su riki to a irin wannan allan ana iya rubuta ranan ashirin da tara ga watan safar musabakan mu shine haddace kaza irin sati ɗaya ɗin nan kafin musabakan an rubuta kyautan da za a samu shine idan namiji ne na ɗaya za a ɗinka mishi jallabiya in mace ce ce na ɗaya za a ɗinka mata hijabi da haka an san musabakar kuma an san ja'iza kuma za a sai mishi biskit mai daɗi ila an gane za a sai mishi biskit mai daɗi za kuma a naɗa shi shine gwarzon wannan watan a gidan nan za a samu rawani ko da ba rawani babba ba za a naɗa shi shi ne gwarzon wannan watan da haka sai aka yi dace cewa wani shi ne ya haddace kuma ya zo da shi daidai shi kenan sai a yi taro a gidan a yi taro a yi jawabai ga wanda ya naɗa a wurin wannan musabaka da aka yi to Allah ya mai albarka Allah ya mai kaza Allah ya mai kaza da kaza a naɗa shi sarauta kuma ba shi kaututtukansa sai a naɗa shi sarauta naɗin sarautan shi ne kila a ɗan naɗa mishi rawani ko da ba wani rawani ba ne ko da naka ne ka naɗa shi a ba shi rigan shi a ba shi biskit ɗin shi a ba shi wane ne to wannan duk yana cikin abubuwan da ake yi a karfafe saƙafa da wayewan yara abu na hamsin da hudu takwinu maktabatin manziliyatin mai muyassara kaɗan samar da ɗan wani abin library a gidanka ɗan ƙarami wanda ya dace da yara in kana da yalwan wurin da zaka iya keɓa wani guri ka sanya yan kasa-kasai da yan littattafai irin na yara da yan littattafai na rubutu wanda yaro zai zo ya rubuta abin da yake so ya karanta abin da yake so ya saurari kasa ɗin da yake so in babu hali ko a ɗakin ka ne ka keɓa wani guri irin waɗannan littattafan yara duk kuna iya karantawa sai su rika karantawa akwai daga cikin yara wanda yake da aka aje yan littafan da ya dace da su da ta ɗauki littafin wannan littafin da ake a islamiyu din na tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama khulasa sai da ta sauke littafin khulasa cikin kwana biyu tun daga farko har karshe ta sauke shi baki ɗaya ta ce a ƙara mata na biyun za ta ƙara to kaga irin wannan zai taimaki yara su sami ilimi tunda suna ɗan gane abin da ake abin nan in ba su gane ba sai su yi tambaya na hamsin da hudu a na hamsin da biyar istihabul aulad li majalisar zikiri wal muhadarat wal nadawat allati tuqad fil majali masajid wa ghayriha a rika tafiya da yara wuraren karatuttuka da wuraren muhadarori da wuraren irin waɗannan tarurrukan da ake yi nadawat da sauransu wanda ake a masallatai da waɗansu wurare sai ka tasa yara sai ku tafi tare musamman yaran da yake yana da ɗan idiraki kamar kaga wannan littafin ai asalin karanta wannan littafi wani majalisi ne muke da shi ba mu da yawa sai muka yi tunanin to a karanta wannan littafi iyalanmu ne za su zo da duk yaron da ya kai shekara goma sha biyu zai dan fahimci wani ba cikin wannan to daga nan ne sai aka ce to a buɗe abin ya faɗi ya kowa masallacin juma'a amma asali ba ba an gina shi akan karatu ne mai faɗi ba muna da majalisi da muke yin karatuttuka duk sati to daga nan ne sai aka ce to a karanta wannan littafin sai aka ce to kowa ma ya zo to shine gashi Allah ya kawo ku to Allah ya sa ku koma lafiya to babu laifi a rika daukan yara ana tafiya da su irin wannan muhadarorin saboda a shagaltar da lokacin su alkhairai kuma ya rika shiga cikin zukatan su a rika nisanta su daga sharri kuma so da yawa abin da suka ji ba sa mantawa wallahi abubuwan da ban ban tsammanin yaran suna rikewa sai ga ashe duk sun rike duk sun rike sun abin nan to yana da muhimmanci haka nan akwai abubuwan ma da yake sai ka faɗi ka manta ko kuma a faɗi a wurin karatu ka manta amma sai ka rika jin muraji'an shi a wurin yara ya nuna suna rike karatu Allah ya ma yaran nan namu albarka ar-rihla ma'a al-awlad a rika tafiye tafiye da yara tafiye tafiye akwai rihla dakhiliya akwai kharijiya akwai rihla na cikin gari kamar da na bada misali a kwanakin baya ana iya ɗaukar su a ce za a je da su dam su ga inda dam da inda ruwa ke ambaliya su ga ayoyin Allah cikin ambaliyar ruwa ruwan nan duka na Allah ne kuma bai tarayya da kowa ba shi yake saukar da shi kuma wannan ruwan ma ba wani ruwa bane a cikin ruwayen duniya bal hasali ma duniyan sama da rabin ta ma ruwa ne za a kai su wani wuri wanda yake mai mahimmanci duk babu laifi a yi wannan shi ne nan ma ya bada misali kamar a kai su makka su yi umara ko a kai su makka in Allah ya hore maka ɗauki ya ku tafi makka kada kasance kawai kai abin nan ɗinka a Najeriya ne ku tafi makka alhaji ka nuna musu mashaa'ir wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub ka nuna musu mashaa'ir sabai nan ne manzon Allah yayi kaza nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaza nan ne kaza nan ne kaza na gaya muku mun yi wata umara da muka je da waɗansu daga cikin 'yan uwa maza da mata ne haka da muka je abin nan a ma'arab ma'arar sirtin nabawiyya a gefen haramin madina akwai wani guri da suka yi akwai ma'arab ma'arar asma'illahi husna wani guri ne baje kolin sunayen Allah ne kawai kai in ka je gurin sai ya ƙara maka imani to akwai kuma ma'arab na asiratun nabawiyya tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai ma'arab na alqur'ani duk a gefen masallacin annabi sallallahu alaihi to a dan irin da muka shiga gurin akwai dan irin sample din da ake kasan gini idan za a yi gini akan dan samu wani plastic haka a dan wani ginin kaman sample kaman wani misali ne na irin babban ginin da za a yi wallahi da muka je gurin da waɗansu daga cikin mata da suka ga wannan suka ga ɗakunan annabi sallallahu alaihi wa sallama haka suke faɗin yanzu a irin wannan ɗakin neman zan Allah ya rayu a irin wannan wurin misali fa ba fa zahiran suka gani ba sai suka yi ta kuka sai suka yi ta kuka yanzu a irin wannan neman zan Allah ya rayu to mu gashi yanzu mun shagaltu da duniya mun yi kaza mun yi kaza to in aka nuna ma yara in wannan zai musu tasiri a kai su gurin yakin badar ko a kai su gurin yakin badar a nuna musu da Allah ke cewa iz antum bil udwatud dunya wa hum bil udwatul quswa war rakabu asfala minkum ina ne udwatud dunya ina ne udwatul quswa ina ne ar rakabu Abu Sufyan kenan da tawagarsa su mutanen sa'annin sallallahu da sahabbai suna udwatud dunya kusa da Madina su inna suna udwatul quswa to ta ina ne karaukan suka wuce ai bayani a je gurin yakin Uhud kun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya tsaya nan ga inda yace sahabbai su tsaya da yaki ya zafi kaman an ce sahabbai da yaki ga inda suka shige duk ai musu bayani ana fitar da dirassa a kai su gidan Ka'ab bin al-Ashraf al-Yahudi wannan bai Yahudin gidan har yanzu yana nan har yanzu yana nan kun ga gidan ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga yadda aka yi aka kashe makiyin Allah a nuna musu kasar abdullahi bin zubair duk yana nan a madina to ko a maka a tafi da su a tafi da su gurin baga qur'ani su ga yadda ake baga qur'ani ga matakan da ake bi kun ga wannan qur'anin na madina kuke gani rubutun hannu ne yana nan zaga an rubuta khabbab taha hussein taha hussein sunan shi ke usman afwan taha usman shi ya rubuta qur'anin nan da hannu scanning aka yi aka yi fitar da shi da kake gani ba wai inji ya rubuta ba hannu ya rubuta shi a nunnuna musu waɗannan abubuwa to ko a garin ku ne in baka je maka ko madina baka je wurare masu alkhairi masu albarka a je arewa house a nuna musu irin gwagwarmin da saddauna yayi nan nan shine gidan saddauna shi yasa aka ce a mai da shi kaza ai kaza a fito musu da abubuwa masu mahimmanci kila kun fahimci abin da muke nufi ya ce wannan zai ƙara tattaro maka kan yara zai ba su natsuwan zuciya zai kuma ba su khibarat zai ba su wayewa zai ba su fa'idoji sosai sannan wurin tarbiyyar yara rabbun bi salafi salih fil iqtida wal ihtida a riƙa gwama tarbiyyar yara da tarihin magabata yake cewa babu wani rago a cikin yara face in ya kalli tarihin magabata sai ya ga wanda zai zabarar da shi babu wani mai kyakkyawan ɗabi'a face in ya kalli tarbiyan magabata sai ya ga abin da zai karfafe shi akan ilimi ne a ce maka ga irin sayyidina abdullahi dan abbasin nan wanda komi ya sani ya zauna ya karantar da kaza ya karantar da kaza ya karantar da kaza ya ce aina abna'ul muluki min haza ina ai an sarakuna su zo su nuna mana irin nasu baiwa mu Allah ya ba mu hadisi tafsiri fiqh ya ba mu sanin harshen larabci ya ba mu kaza ya ba mu kaza na ilimi to ina ƴaƴan masu kuɗi su zo su nuna mana irin nasu baiwa in kana neman jaranta ne a ce ga su Khalidu nan kaga sayyidina Abdullahi dan Abbas ba za ka taba jin an ce kaji an ganshi a wurin yaki ba ko ka ka taba ji an ce abdullahi bin abbasin ya fafata yaƙi abla bala'an hasanan ba za ka ji wannan ba to ka taɓa jin an rawaito hadisi an ce maka an khalid bin walid sai dai a je filin yaƙi ila kun fahimta to haka al'amuran suke duk wani abin da kake nema in ilimi ne in jarunta ne in iya magana ne a ce maka ga su amr bin al-asna in ƙwarewa ne da fasaha da iya jagoranci mai kyau a ce ga su muawiya ne in ilimi ne da ƙananan shekaru ta ce maka ga suna na aisha na ke in kyau ma kike nema a ce miki ga suna na safiya na ki san kyau ba ya kare a gidan ku bane tun zamanin annabi ake kyawawa da ka duk abin da kake nema in ka je cikin sahabbai da sauran magabata na kwarai za ka samu su fatima binta sirin yar uwan muhammad bin sirin ga sunan mata ne amma ga sunan sun zarfafa gurin ilimi ya gani in ma kai Allah bai nufe ka da aure ba kai gauro ne aure ya gagara Allah kaɗai san dalilin ka a ɗauko maka ai akwai al'ulama ul'uzza akwai gwagwaran malamai cikin maza da mata su karimatu binta ahmad al-marwaziya ita ma gwauruwa ce amma malama ce su shugaban masu tafsirin duniya ga baki ɗaya abu ja'far muhammad bin jarir tabari kowa san tafsirin tabari shi ma bai taɓa yin aure a duniya ba su al'imamun nawawi bai taɓa yin aure a duniya ba shekul islam ibn taimiya shi ma bai taɓa yin aure a duniya ba amma dubi yadda duniya ta shaida da zuwansu abu na hamsin da takwas العناية بتعليم البنات ما يحتاجن إليه من أمور دينهم ودنياهم وأن هنا muhimmanci. mai da hankali akan karantar da mata abin da ya shafe su sai ka ga iyaye sai ka ga musamman mata har da mazan duka amma musamman mata sai yarinyan ki ta taso shekara tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu ba ki taɓa zama kina mata bayanin abin da ya shafe ta ba kin dai san duk mace dai lafiyayya in ba matsala aka samu sai ta yi jinin al'ada kuma yana nuni akan balaganta jinin al'adanta yana da alaka da sallanta yana da alaka da azuminta akwai uwan da ba za ta zauna ce mai ita wannan karatun ba kai har yanayin da za ta rika tsarki ya kamata ki rika mata bayani abin da yasa dole in kawo wannan tambihin kun tuna kamar waɗanda suka yi matsayin kakanninmu sanannen abu ne a gurinsu cewa idan mace za ta yi sallah in ma tana da wando a cikin jikinta sai ta ce wannan abu ne sananne me yasa saboda suna ganin ba su yadda da tsarkin wandan ba saboda za a je a yi fitsari kila maziyi ya fito kila waye kila waye duk wa'annan bayanin yana da bukatuwan yake ta same shi tun kafin ta balaga kin ga yadda ake tsarki ana yin kaza ne ana yin kaza ne ana yin kaza ne idan akwai abubuwan da ke samun kowace ya mace jinin al'ada duk wata ake yi wata nata yakan kai wata biyu amma kaɗan ake samun haka wata yakan kai wata hudu kaɗan ne kwarai da gaske wata ma a shekara sai ta yi sau ɗaya irin wannan maki da sai ka ga mata duk wata sami irin ta ba ki mata bayani jinin al'ada shine jinin da zai fito ta gabanki idan ya fito to abin da yake nunawa yanzu kin balaga duk abin da kika yi na zunubi Allah na rubuta miki abin da kika yi na lada Allah na rubuta miki idan ya fito mace za ta daina sallah za ta daina kaza amma ba kazamiya za ta zama ba ba za ki zauna kina karni kina wari ba za ki je ki tsarki za ki kaza za ki kaza in akwai pad za ki amfani da shi duk lokacin sallah za ki je ki duba kamar in azhar ne sai ki duba sha biyu in kin ga ya ɗauke to za ki ga alama iri kaza da iri kaza da iri kaza ya ɗauke kenan sai ki je ki wanka yadda ake wankan kin wannan ba wai abu ne ina gaya miki ne rana ɗaya ba abu ne kafin a kai ga yarinyar ta fara jinin duke mata wannan bayani da yadda ake tsarkin da na fitsari da na jinin al'adan da waye da waye da waye kuma alama hakki ɗauko mata abu in mace ma kin ji an ce ta yi ciki to sai in ta ga duk irin waɗannan abubuwan ke mata bayani ta ji daga gurinki ki ji daga ta ji daga gurinki ina kun fahimta sannan ki karantar da ita abubuwan da ke da alaka da gida yanda ake hura wuta yanda ake wanki wanke kwanoni yanda ake dafa abinci yanda ake ɗinki yanda ake tsara gida wato wannan gaban jama'a musulmi da dama iyaye mata kun gajiya gurin karantar da 'ya'ya wannan wannan ya sanya zaman gidan aure yake da wahala kin ga abin da mace ke mu'amalar shi kin ga kici inda ake dafa abinci kin ga bayi yadda ake biyan bukata wurin najasa kin ga ɗaki kin ga tsakar gida kin ga gangan jiki duk a nuna ma yarinya har da yaro ma yadda ake mu'amala da wannan amma musamman mace yake magana nan ki rika aske gashin hammata ki rika aske gashin mara a nuna mata wannan ki rika tsaftace baki ki rika yanke kumba ki rika gyaran kanki in zaki wankan al'ada sai kin tsefa kanki a nuna mata gyaran gangan jikinta kar ki bar kafanki da kauje ko faso kar ki bar idanki kamar an miki mutuwa ki sa tozali ki kaza a nuna mata tsaftan gangan jiki akwai albarajum duk wata gaba da take iya ɓoye datti wuya ne nan kwiɓi-kwiɓi ne matse-matsi ne in yatsu ne na kafa ko na hannu wurin agara ne saƙon ƙumbuna duk a nuna mata yadda ake tsaftace shi a nuna mata yadda ake tsaftace ba abin nan kicin sai ka je kici sai ka ga sabulun wanka me alaƙan sabulun wanka da kicin suna da alaƙa sabulun wanka da kici suna da alaƙa ba su da alaƙa ba su da alaƙa inda ake aje ruwa wurin ruwa ne inda ake aje tumatir wurin tumatir ne inda ake aje kaza a nuna musu inda ake wannan tsarin ba a barin kici da yanan girgizo saboda wuri ne da abinci za a rika dafawa da zaran an bar yanan girgizo sai a kashe mutane da yawa in kicin ya zama babu tsafta sharrin da zai haifar ba kaɗan bane typhoid amai da gudawa ga abubuwa nan da dama a nuna mata kin ga bayi wurin shaidanu ne bukata kawai ke kai mutum bayi yana gama biyan bukatuwan shi fito amma ana son a tsaftace shi a sa aizal a wanke bayi a sa detol a wanke bayi karki yadda a bar bayin da kazanta ko yanan girgizo ko wane ko wane ko wane kaya masu datti ga yadda ake mu'amala da su kayayyakin da ba masu datti ba ga yadda ake mu'amala da su duk ki zauna ki karantar da yake ɗaki kuwa in ya zama ɗakin ke ne ga yadda ake maɗaki can inda za a aje akwati can inda za a aje kaza can inda za a aje kaza a sa turaren wasa a sa kaza a sa kaza in kuɗin cizo ya bayyana a samo a samo maganin kuɗin cizo a sa in kwarkwata take da shi a kanta ga maganin kwarkwata in ɗaki ya faye ƙuda ga maganin da ake fesawa in ɗaki ya faye sauro ga yadda ake yi duk a shirya mata wannan saboda ana gina ta ne don gobe za ta je ɗakin mijinta amma ku iyaye mata kawai kuna zaune ne sai hura hanci an yi ana ta zama budurwa to ta zama budurwa sai kika yi ni da ta zama budurwa aini dai Allah ya kawo mata miji to Allah amin amma kin gina ta ne inda za ta je ta zaman gidan miji sai san Allah ya kawo maza a yi ta addu'a Allah ya kawo maza masu alkhairi masu albarka amma ke baki shirya yarinyar ki inda za ta samu alkhairi da albarka ba shine duk matsalolin da ake fama da su ke to muna ga insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan littafin bai isa ko kuma in ce bai kammalu ba amma insha Allah ta'ala za mu dan ƙara waɗansu 'yan mintoci a zama ta gaba ta inda za mu karkare littafin gaba ki da insha Allah sauran shafi uku wa sallallahu baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma wa bihamdika